الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda da ikonsa ne ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta laraba wanda ta yi daidai ga sha tara ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha tara ga watan uku a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da talatin da takwas a cikin karatunmu na suratul baqara wanda a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi daga farkon aya ta 139 zuwa inda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za mu fada wala tusaluna amma kanu ya'malun na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul atuhajjuna fi Allah kace da su shin za ku za ku dinga yi mana jayayya game da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccinmu shine abin bauta wurin sannan kuma shine mahaliccinmu shine abin bauta wurin walana a'maluna ayyukanmu namu ne walakum a'malukum kuma ayyukanku naku ne wa nahnu lahu mukhlisuna mu masu tacewa ibada ce ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mana bayani game da yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabbansa suka yi ta jihar da yahudawa da kuma kiristoci lokacin da yahudawa da kiristoci suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu mun fi ku cancantar Allah mun fi ku kusanci da Allah duk fi ku matsayi a wajen Allah saboda addininmu ya riga addinin sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da attaura ga annabi Musa ya saukar da injila ga annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan aka saukar da alqur'ani da haka addininmu ya riga addinin haka littafin da Allah ta'ala ya saukar mana ya fi namu kwanaki sannan kuma annabinmu ya girma annabinmu don haka mun fi kusanci da Allah mu muka fi dacewa da mu zama to kusanta Allah na hannu abu lahi wa ahibba'u yahudu da nasara suka ce mu ne ‘ya'yan Allah sannan kuma mu ne ƙurar adakarsa mu ne masoya Allah ba waɗansu wanda Allah yake so kamar mu duk wani wanda Allah ta'ala yake son shi a idan aka haɗa sanda Allah yake mana shi a matsayin rangadi ne wanda idan muka mu zai warkuri sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kullum ka ce da su atuhajuna na fillahi yanzu za ku dinga yi mana jayayya za ku dinga kashe mu da hujja fillahi a cikin addinin Allah a cikin cancantar Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi naku ne kun ji kusanci da shi wa huwa rabbuna wa rabbukum ala hali Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijin sannan kuma shine ubangijin da mu da ku dukkanin mu bayi ne na Allah ba wani daga cikin mu wanda ya fita daga kasancewar shi shi abun ne min ibadillahi da mu da ku mun yi tarayya cikin wannan sifa ta cewa Allah ta'ala shine ubangijin mu duka ba wanda ba shi bane ubangijinsa sannan kuma mun yi tarayya da kucewa dukkanin masu bauta ne ga Allah ba wanda Allah ta'ala ya ba shi damar ya bauta wa waninsa da mu da ku kowanne Allah ya haramta mai ya haɗa bautar wani da shi za ku dinga yi mana jayayya tare da cewa da mu da ku dukkaninmu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala matsayin mu dai bani ne na Allah bambancin da yake tsakankaninmu da ku shine wanda ya fi da'a shi ya fi kusanci da Allah inda akramakum inda Allah a tsamu wanda ya fi kowa karamci a wajen Allah ya fi girma a wajen Allah shi ne wanda ya fi kowa kiyayewa dokar Allah ba wanda ya fi shekaru ba da aka saukar muku da littafin a taura ƙaƙa ko ƙarata da ita shin kun yi imani da abin da a taura ɗin ta zo da shi ko kuma a'a kun yi hannun riga da shi da aka saukar muku da littafin injila ƙaƙa ko ƙarata da shi kun yi imani da abin da littafin yake ɗauke da shi ko kuma a'a kun yi baran-baran ta haka ba wai kun ji mu kwanaki ba iyayenku sun fi namun kwanaki kun ji mu kusanci da wani kun ji mu kusanci da wani ba daga nan take ba shin abin da aka saukar muku din kun yi imani da shi mun yi imani da shi walana a'maluna wa lakum a'malukum sannan kuma ayyukanmu namu ne wato abubuwan da muke aikatawa masu kyau namu ne mu za a yi wa sakayya da shi kuma abin da kuke aikatawa naku ne ku za a yi wa sakayya a kan shi mu ayyukanku ba za su shafe ku ba kamar yadda kuma ayyukanku ba za su shafe ku ba da mu da ku kowanne zai ci moriyar abin da ya kasance ya aikata ne a wannan gida na duniya idan bawa ya aikata aiki na alkhairi kada yi tunanin cewa wani ne zai horu da wannan alkhairin nashi shi ne farkon wanda zai fara horuwa da wannan alkhairin saboda duk wanda ya shiga aljanna saboda aiki da ya aikata a wannan gida na duniya farko dai shi zai fara cin moriyar shiga aljannarsa sannan waɗanda suka ɗora shi a kan wannan hanyar su zamanto a baya bayan shi ya shiga kenan duk wani wanda ya aikata alheri ba wai ga wani zai tafi ba zai tafi ne ga kan shi cikin sikelin ɗin shi za a saka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su a nan walana a'maluna wa lahum a'malukum sakamakon ayyukanmu namu ne za a yi mana sakayya a kan shi ba ku da ruwa da tsaki kan abin da nake aikatawa haka nan kuma abin da kuke aikatawa mun barbanta daga gare shi kafircewar ku ga annabawa da kangarewar ku ga alkur'ani da ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan baya taba mana mutuncin baya taba mana kimar mu a wajen Allah baya rage mana matsayi a wajen Allah saboda lalatar ku da a sake tawa da ita da wannan kamar yadda Sheikh Muhammad Salim Uthaymeen rahmatullahi alaihi yake faɗa a ƙarƙashin wannan ayar cikin fawaid nata ce yana daga cikin babbar fa'idar wanda za mu fahimta bawan Allah musulmi a kullum ya dinga jin kanshi cewa shi mai girma ne ya dinga alfahari da wannan musulunci da yake kai kada wani ya zo ya barbada mashi wata shubaha ta wani addini har yaga cewa abin da wancan yake kai akwai wani kayan mangari a ciki ka nuna cewa musulunci kai da shi kake alfahari sannan kuma an taunul islami kamar yadda ya tabbata cikin musulun na al'imamu ahmad allah ta'ala ya cikin da rahama hadithin ubayi ibn ka'ab ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana mutane biyu suka yi ta rigima a tsakankaninsu a wajen ma'aiki sai ɗaya daga ciki ce ni ne ɗan gidan wani jikan wani tattaba kundin wani har sai da ya lissafa mutum goma cikin manya-manyan mutane wanda suke sanannu wani ɗan gidan wani wani ɗan gidan wani sai ce wa ɗayan famina an tana umaraka wane ne kai ba wani matsayi ne gare ka da kai ba a san ka ba ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce in tasaba rajulani ala ahli musa alayhi salatu wassalam ya ce mutum biyu sun yi ta jingina matsayinsu da iyayensu a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam shi ɗayan sai da ya ambaci mutum tara bayan shi ya ce bai famar an tana kuma daga ya ce ana fulani ibn fulani ibn islam ce ni ne wani ɗan gidan wani wanda kuma dukkanin musulmai ne sai Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ce da shi amma anta ayyuha al-muntabi ila tis'atin fi an-nar fa anta ashiruhum fi an-nar wa amma anta ya hadha al-muntasib ila al-layli fi al-jannati fa anta thalithuhuma Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi zuwa ga annabi Musa ce ka ce waɗannan mutanen wanda suka yi rigima a tsakankaninsu kowanne ya yi alfahari shi ɗaya ya alfahari da iyayen shi da kakanninsa shi kuma ɗaya ya alfahari da kasancewar shi shi musulmi ne to ka ba su labarin cewa shi wanda wanda ya yi lissafa kakanninsa har guda tara dukkaninsu suna wuta kuma shi na goma tilka asharatu kamila shi ne cikamakon na goma su shi kuma wannan wanda ya ce shi ne ɗan gidan wane wanda da shi da babansa dukkaninsu musulmai ne ka bashi labarin cewa iyayen shi suna cikin aljanna kuma shi na hukunsu shi ma sai ya kunu filjanna zai kasance a cikin aljanna to da haka haka ya kamata bawa ya ji kanshi lokacin da kawayi gari kana ɗaya daga cikin musulmai hankalinka a kwance sannan kuma jikinka lafiyar shi ƙalau kana da abin da za ka ci na wannan rana fadala ce dukkan wanda ya haɗa waɗannan sufofi guda uku kamar wanda aka tattara mai duniya ne gaba ki da yata fadala salama ce mana asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yawmihi fa ka annama hizat lahu dunya duk wanda ya waye gari daga cikin ku yana amintacce a cikin jama'ar shi baya fargabar wani zai farmai da mummuna sannan kuma jikin shi lafiya kalau yana da abin da zai ci na wannan rana ba za na ce tawakkar an tattara mai duniya ne ga baki ɗaya ta a bashi ta gaga kana musulmi wanda ba wata ni'ima mai girma da Allah ta'ala zai yi wa bawa tawakkar ni'ima ta musulunci dukkan wanda Allah ta'ala ya ba shi musulunci ya arzuta shi da musulunci to Allah ta'ala ya zaɓe shi haka ba a kira alayhi salatu wassalam ya faɗi dan Allah ta'ala wa la yuqdina illa liman ahabba Allah baya bayar da addini face ne ga wanda yake so daga cikin bayansa to duka wanda Allah ta'ala ya ba shi addini fa qad ahabbahu haƙiƙa Allah ta'ala ya so shi wanda hannu da mukhli suna suka ci gaba da cewa mu ne masu tacewa ibada ga Allah ta'ala wato akwai abin da wannan al'umma take banta da shi wanda ta sha bamban ga al'umma ta yahudu da kuma al'umma ta kiristoci saboda su yahudu cikin addininsu ba kaɗai ta Allah ta'ala da bauta saboda yushrikuna billahi shay'a suna hada bautar wani da Allah ta hanyar yahudu cikinsu ne waɗanda aka samu waɗanda suke bautawa annabi uzairu suka ce ɗa ne na Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala tanazzaha 'anil madad ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira Allah ta'ala ya ɗaukaka dangane da abin da azzalimin suke faɗa ɗaukaka wanda take mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe ayar wa nahnu lahu mukhlisuna mu bugo da ƙari muna masu tacewa ibada ga Allah ta'ala shi kadai mu ne ahlul ikhlasi ko kuma ba ahlul ikhlasi bane ibadar ku kula ku hamata da wannan Allah da haka mu ya kamata a ce mun yi alfahari da cewa mun fi ku kusanci da Allah ba wai ku ba kwanaki da dadewa ba shi yake nuni akan kawo kusanci da Allah ba a'a aiki ba kirin kirin kin wata kura ta ce ta yi mai ba wai shekarun da aka ba musulunci din ya zama to kayan shi wannan shine abin da ya kamata a kula da shi na'am sai Allah ya ce ni أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
Allah tabaraka wa ta'ala ce am taquluna bari dai kuna cewa inna ibrahima hakika annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub wal asbaqa da yayan annabi yaqub alaihi salatu wassalam kanu hudan aw nasara waɗannan manyan manyan bayi na Allah kuna cewa sun kasance yahudawa ne haka ne kiristoci suna cewa da annabi ibrahim da waɗanda aka ambata bayansu bayan shi dukkaninsu sun kasance kiristoci wul a antum a'lamu amillah Allah ta'ala ce ka ce da su shin ku ne kuka fi sani ko kuma Allah ya fi ku sani wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ba mafi zalunci sama da wanda ya boye shaida wanda take wajen shi wanda take tabbatacciya daga Allah tabaraka wa ta'ala wa man lahu bi ghafilin amma ya'malun Allah ta'ala ba marfkani bane dangane da abin da kuke aikatawa wa man lahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ta'ala ba marfkani bane dangane da abin da kuke aikatawa a Allah ta'ala bayan ya gaya mana yadda a aya ta gabata ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gaya wa yahudawa wala na a'maluna wa lakum a'malun wa nahnu lahu mukhlisun sai kuma Allah ta'ala ya ƙara hakaito mana wata tattaunawar da da yahudawa suka yi ta yi a tsakankaninsu da kuma kiristoci suka yi ta tattaunawa a tsakankaninsu saboda su tabbatar wa al'umma cewa sun fi kowa kusanci da Allah sun fi kowa madani a wajen Allah Allah ce am ta kuluna am dinnan am ce wanda take da dikura ma'anarta am ce mutadiya ma'anarta bal bari dai a ta kuluna shi yanzu kuna faɗa kuna cewa inna ibrahima haƙiƙa annabi ibrahim da waɗanda aka ambata bayan shi dukkan sun kasance yahudawa ne ko kiristoci a wata kira'a wannan am ta kuluna bittali ita ce ƙira'a ta hams al'asim ita ce ƙira'a ta abdullahi bin amir abu amur ibn al'ala abdullahi bin amir ashami sannan kuma ita ce ƙira'a ta hamza da kisari wato cikin alƙurraku saba'a alƙurraku guda uku suna karanta amta nuna sai kuma rami ɗaya sai da wato cikin alƙur'an saba'a a nan sun yi rafi-rafi guda bakwai ruwatu guda bakwai suna karanta amta kuluna ruwatu guda bakwai suna karanta amya kuluna waɗanda suke karanta amta kuluna cikin alkufiyu da salasa ya riwayar shuba za ka cire guda biyar dukkaninsu ruwatu guda biyar haka suke karantawa haus al'asim khallad alhamza khalaf alhamza abu al-haris an al-kisa'i al-juri an al-kisa'i haka duka suke karanta an tabbuna sai kuma abdullahi ibn amir ash-shami hisham da ibn zakwan su ma sun wafaka wa ahlul kufa sai zamanto anan khitaban da ya gasu yahudawa da barde a taquluna shin kuna fada to qira'a ta nafi al-madani da abdullahi ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da kuma shu'ba al-asim sun kuma sun karanta amiya quluna bilyani amiya quluna wanda al-imam shafi'i yake cewa wa fi amiya quluna da khitab kama hala kama ala shafa wa ra'ufun suhbatuhu ala al'imamu shafin yake cewa fi abu kuluna da khitabu kama ana wato cikin abu ya kuluna akwai wanda suka karanta ta da tabul khitab amta kuluna kafin wannan ramsi ne na abdullahi na amir ashami ala ainihin ramsi ne na hafs al'asim shafa shi ramsi ne na hamza da kisa'i sai kuma a ƙarshen baitin ya ce wa ra'ufun sahbatuhu hala wato inna allaha bin nasi la raufur rahim bi kasrihi inna allaha bin nasi la raufur rahim wannan ita ce qira'a ta wato sahba da kuma abu amr ibn al-ala al-basri al-imam shu'ba da kuma kisa'i da hamza na'am yace an taquluna bare dai kuna cewa inna ibrahima haƙiƙa annabi ibrahim wa Ismail da annabi Ismail wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub wal asbaqa da kuma jikoki na annabi Ishaqa ɗaya na annabi Yaqub alaihi salatu wassalam kuna cewa kanu hudan Yahudawa suna da awarcewa waɗannan dukkanin su Yahudawa ne aw nasara haka su ma kiristoci suna da awarcewa waɗannan mutanen manya dukkaninsu kiristoci ne sai Allah ta'ala ya ce da su kul ka ce da su a antum a'lamu amilla shin ku ne mafiya sani ko kuma Allah ne mafi sani shin da ku da Allah wanda ya fi sani idan Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ku sani to Allah ta'ala ya fitar da annabi Ibrahim da waɗanda aka ambata dinnan dukkaninsu da baki ne daga yahudanci da kuma kiristanci Allah ta'ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman wa ma kana min al-mushriki Allah ta'ala ce annabi ibrahim bai kasance ba yahudi sannan kuma bai kasance ba kirista sai dai annabi ibrahim ya kasance halifan musulman halifan wato mai karkacewa ne daga dukkan addinai wanda suke na ƙarya saboda addini na allah musulman kuma mai mai kauya ne ga allah ta'ala wa ba ka na biyar mashirki na bai kasance ba cikin mashirkai sannan kuma allah ta'ala ya ce ya ahalin kitabi ne wato hajjuna fi ibrahima وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده kace da su ya ku ahlul kitab me yasa kuke jayayya cikin cewa annabi Ibrahim naku ne akan addinin ku yake tare da cewa ba a saukar da littafin at-taura da injila ba sai bayan shi annabi Ibrahim dan alaihi salatu wassalam afala ta'qiluna shin ba ku hankaltar rugujewar wannan da'awar da kuke yi al-imam Abu Fida ibn Kathir a cikin littafinsa tafsiri Allah ta'ala ji kansa da rahama ya ka magana ta al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri daya daga cikin manya-manyan tabi'ai yace Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin littafin su Yahudu da Nasara ya saukar da cewa inna ad-dina 'inda Allah al-Islam wa inna Muhammadar Rasulullah وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا براء من اليهودية والنصرانية وإن الله شهد بذلك فأقروا بأنفسهم على ذلك الحسن ابن أبي الحسن يتي sananne ne a cikin littafin sana'ar taura da linjila cewa haƙiƙa Allah ta'ala ce haƙiƙa addini wanda yake yardante a wajen Allah shine addini na musulunci sannan kuma haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalam jakada ne na Allah sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam tare yake da waɗannan annabawa annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam waɗannan dukkaninsu sun kasance sun barbanta daga yahudanci kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya barranta daga yahudanci haka sun barranta daga kiristanci kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya barranta daga kiristanci kuma suka tabbatar da kawunansu Allah ta'ala ya shaida akan haka kuma suka tabbatar da kawunansu Allah ce a antum a'lamu amillah shin ku ne mafiya sani akan cewa waɗannan annabawa na shiga matsayinsu a wajen shi ko kuma Allah ya fi ku sani a tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard ba shakka kan cewa yahudu da nasara abinda aka ba su na ilimi dan kadan ne kamar da Allah ta'ala ce wa ba utitu min ilmi illa qalila dan abinda aka ba ku na ilimi bai kasance ba face dai dan kadan dan tarihi ne aka ba ku alkhidr Allah ta'ala da shi da annabi Musa alaihi wassalatu wassalam wadannan annabawa guda biyu sun haɗu za su yi tafiya bayan sun hau kwalokwalo jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo ya hau tsinin wannan jirgin ruwan sai ya miƙa bakin shi cikin ruwa sai ya ɗan tsotsi ruwa sai khidr ya ce wa annabi Musa ya ce ya Musa ma na nasa ilimi wa ilmuka من علم الله إلا كما ينقص هذا هذا العصفور بمقداره من البحر yace kai Musa da ilimina da ilimin da Allah ta'ala ya baka dukkaninsu bai su tawaye komai ba daga abin da yake sananne a wajen Allah daga ilimin Allah face ne kamar yadda wannan tsuntsu ya tawaye da bakinsa daga ruwan da yake cikin tekudin nan inda ya har cikin ruwan tekudin nan ya samu tawaya ta hanyar shan tsuntsu din nan idan ka zai iya nuna maka tawayar to ilimi na da naka idan aka hada su da ilimin Allah subhanahu wata'ala bai huce kamar wannan ba to haka nan dukkan abin da Allah ta'ala ya bai wa bayansa idan aka hada shi da abin da yake wajensa na ilimi dan kaɗan ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan ba a ba ku komai na ilimi ba face dai ɗan kaɗan wa fawqa kulli dhi ilmi wa fawqa kulli dhi ilmin alim wato masani Allah ta'ala sama yake da dukkan ma'abuci ilimi ba wani mai ilimin da yake a daidai da Allah ko wani mai ilimi ƙasa yake da da Allah kuma ilimin nashi ya zo mishi ne daga wajen Allah wa man afdalu mimman katama shahadatan indahu min Allah Allah ta'ala ce ba mafi zalunci cikin bayan Allah sama da wanda ya koye shaida wanda take tabbatacciya a wajen shi min Allah daga Allah subhanahu wataala ba wani mafi zalunci sama da mutumin da ga gaskiya a wajen shi ya koye ta bar mutane cikin rudani ya san cewa wannan abun ga yanda yake to ba mafi zalunci saboda wannan mutum saboda yahudu da nasara sun karanta a cikin littattafansu na attaura da injila cewa ba yake alaihi salatu wassalamu shine annabi na karshen zamani da danga iya siffofin shi wanda suke cikin attaura wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da su a cikin attaura da injila amma kuma suka take wannan abu allazina yattabi'una ar-rasula alladhi yalqiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم Allah ta'ala ce alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya wato waɗanda suke bin annabi jakadan Allah wanda yake ummi wanda bai karatu bai rubutu Allah ya ce ya ji jura ko maktuban suna samun shi labarin shi a rubuce yake cikin attaura da injila wannan annabi yana umartar su da kyakkyawan aiki sannan kuma yana hana su da mummunan aiki yana halitta musu dangin abubuwa waɗanda suke halali ne masu daɗi ne sannan kuma yana haramta musu dangin abubuwan da suke datti ne sannan kuma yana sauke musu nauyinsu wal'amlalar lati kanata alaihim da kulle-kulle wanda take kansu wannan ita ce siffar ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin attaura da rijila kuma ya tabbata a cikin sahih bukhari a athar na abdullahi bin amr ibn al-as yace innahu la mawsuufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-qur'an ce wallahi haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalam lalle abin siffantawa ne a cikin littafin attaura da sashe daga cikin sufofin da Allah ta'ala ya siffanta shi da su a cikin alkur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyyin anta abdi sammaytuka mutawakkil laysa bi fadlin wala ghalidhin wala sakharin bil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfahu ولن يبلغه الله حتى يقيم به الملة العرجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا Abdullahi bin Abu ya ce wallahi ma'aiki alaihi salatu wassalam abin siffatawa ne a cikin littafin at-Taura da sashe daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya siffanta shi da su a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce ya kai wannan annabi mai girman daraja hakika mun turo ga ka zamanto mai shaida ga mutane ga dukkan waɗanda suka yi imani da gidan aljanna sannan kuma mai gargadi ga dukkan waɗanda suka fandare da gidan wuta an abdi wa rasuli kai bawa na ne sannan kuma jakada na ne sammai tukar mutawakkil na ambace ka a cikin littafin atawa da al-mutawakkil mai dogaro ga mahaliccinsa wanda ya dogara ga Allah laisa bi fardin wala ghalin kai ba mai kaushin zuciya bane sannan kuma ba mai matsala bane wajen mu'amala baka da matsala wajen mu'amala sannan baka da matsala a wajen zuciyarka zuciyarka zuciya ce mai tafshi sannan kuma mu'amalarka mu'amala ce mai kyau fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan غليظ القلب لانفضوا من حولك sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam baya hayaniya da surutu a cikin kasuwa abin da yake shi kasuwa shi yake yi ya dawo sannan wala ya dafa wa bisayya a tisayya baya tun kudewa mummuna da aka mishi da mummuna irinta sai dai yana yajiya ya kau da kai ya ɗaya kafa ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ba zai amshi ransa ba har sai ya tsaye da addini wanda yake karkatacce ji an ya kulu la ilaha illallah al'ummarsa su ce la ilaha illallah da zamanto suna kadaita Allah ta'ala da bauta al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sannan kuma Allah ta'ala ya bude idanuwa na waɗanda suke makafi ne wanda ba su karanta shari'a ba ta dalilin ba aiki Allah ta'ala buɗe wasu idanuwansu su san musulunci sannan kuma Allah ta'ala ya buɗe zukata na bayan Allah wanda suke kullallu sannan kuma ya yaye kwamsa da dauɗa wanda take cikin kunnaye na bayan Allah su ji gaskiya su bi ta. wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya siffanta ma'aiki da shi a cikin littafin a taura shi ne anan Allah ta'ala ce to su yahudu da nasara zalincinsu har ya kai siffofin ma'aiki wanda suka samu a cikin a taura da lijila sun boye su sun danne su sun ce ba musu wawan lamun bai zafi da amma ta'amalu Allah ta baraka wa ta'ala ba marafkani ba ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ya rufe wannan ayar da wannan jumla saboda bawa ya san cewa a kowane lokaci duk abin da ya aikata Allah ta'ala ba zai bar shi ba ya yana tare da shi ya san da ya aikata ba wani abin da yake shiga cikin duhu ga Allah ta'ala komai a zahiri a fili ƙarare yake ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون barakallahu fikum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tilka ummatu wancananka al'umma ce wanda qad khalat haqiqa sun shude laha ma kasabat abinda suka aikata nasu ne su za su ci moriyar shi wala kuma kasabtum kuma abinda kuka tsururta naku ne wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku ba dangane da abinda suka kasance suna aikatawa za mu ga cewa wannan ayar irinta ta gabata a karatunmu na baya tilka ummatun qad khalat Allah ta'ala ya sake tittisa ta saboda ya ƙara sanar da su cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub da ayan annabi Yaqub waɗannan al'umma ce wanda sun wuce har ma a cikin alkur'ani tana ɗauke da ma'ana guda huɗu tana zama da ma'anar jama'a al'umma wanda take sananniya iri idan aka ce ummatu fulani na al'umma ta annabuwa ne ana nufin jama'ar shi kamar yadda za mu ga cewa hakan ɗin ya tabbata a cikin alkur'ani umma ana nufin al'umma kamar yadda yake nan tilka ummatun kad khalat laha ba ka sautu wal kuma ka sautu sannan kuma umma tana zaba cikin alkur'ani da ma'anar wani lokaci na zamani hinan minan dahar hinun minan dahar wa qala alladhina jaminuhuma wa dakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi wanda ya tsira cikin waɗannan mutanen guda biyu wanda suka zauna tare da annabi su a gidan kurkuku sai ya faɗa wa dakara sai ya tuna saƙon annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba'da ummatin bayan lokaci mai tsawo ba da hini ke da umma yana da da badar alhini kamar yadda Allah ta'ala ya ambace shi cikin suratu yusuf sannan kuma umma yana da da ma'anar addini addini ana ce mai umma kamar yadda za mu ga cewa Allah ta'ala ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Allah ce kamar haka ne mu turo da wani mai gargadi kafin ka ba face dai wani imta mutane sai sun ce inna wajadna aba ana ala ummati haƙiƙa mu mun samu iyayenmu akan addini wa inna ala azarihim muqtaduna mu masu yin koyi ne akan lawarinsu wato za mu bayan su abinda suka taka shi za mu taka ba za mu sauka da kai ba ana ya zo shi da ma'anar addini sai kuma umma guri na hudu yana zama da ma'anar imam jagaba shugaba Allah ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen haƙiƙa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kana ummatan ya kasance limami ne imamun wahidi ne qanitan lillahi bi da'a ne ga Allah hanifan kuma mai karkacewa dukkan waɗansu addinai ne wanda suke rukusassu saboda addini na musulunci walam yakun minal mushrikin bai kasancewa cikin masu hana wutar wani da Allah shi annabi Ibrahim za mu ga ya zo shi cikin waɗannan guraren guda hudu kuma kowace da ma'anarta ba irin ma'anar ilmanta ba ce al'imam da alfazazi cikin littafinsa shiriniya ya kawo cikin takhamisi na cikin harafi na nun ya kawo waɗannan ma'anoni guda hudu duka a guri daya a kafto alaihi ummatan ba da ummati adinu bihi lillahi afdala ummati bi nafsiyya min qanitun khairu ummati نبي تمنت بعثه كل أمة فنحن بذاك الفضل من بينهم فزنا أتي أكفت عليه أمة بعد أمة نادقف akan yabon ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokaci bayan lokaci da kowane lokaci salatin ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine a harshe na saboda ma'aiki ya faɗa ga ubayyun ka'ab yace idan tufa hammaka wa yufaru dambuk don wanda salatin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zama shi ne yawancin lokutansa to duk wata damuwar shi za a mata za a mishi maganinta duk wani laifin shi za a gafarta mishi na'am ya ce to na rufa akan wannan lokaci bayan lokaci adinu bihi lillahi afdala ummati sannan kuma ina yin addini da wannan salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam dan Allah nake yi afdala ummatin mafificin addini addinu afdala ummatin ina yin addini mafificin addini bihi da ambatan ma'aiki alaihi salatu wassalam lillahi saboda Allah ta'ala ya bada lada wato saboda duk wata ibada da bawa zai yi ta in ya zama ba dan Allah bane zai sai da wato ta tashi a iska ba shi da ladan komai sannan kuma ya ce bi nafsiyya biyu baditun khairu ummatin wato raina fansa ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalam mai biyayya ne ga Allah khairu ummatin sannan kuma shi ne mafi alkhairin limamai dukkan wani limami kasa yake da ma'aiki alaihi salatu wassalam idan ma'aiki yana nan ba limami sai ma'aiki shi yasa lokacin da ma'aiki aka yi isra'i da shi ya yi wa jama'atul anbiya limanci kamar yadda hadisin abu huraira wanda yana cikin sayo musul ya tabbatar rahama da ya ce kuma tamannat nabiyun tamannat kullu tamannat ba'athahu kullu ummati yace sannan kuma ma'aiki shine annaban da kowace al'umma ta yi fata a ce shi ita aka turo mata wannan annabi kullu ummatin sai da wato wannan al'ummar kenan tana tilka ummatun qad khalat fa nahnu bidaka al-fadli min bainihim husna bala yace mu ne muka rabota da wannan farala mai girma daga tsakankanin al'ummu baki daya ba wanda Allah ta'ala ya sharrafa su da ma'aiki sai mu muka samu wannan ɗaukaka da wannan daraja wanda ta zama wajibi wannan daraja mu gode wa Allah subhanahu wata'ala a kanta saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ce wallahi da Musa duk wanda yin shi zai bayyana zai bayyana a yanzu ce wallahi ba wani abin da zai yi face sai ya ajiye riga ta annabta ya zama to ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Musa ulul azmi na rusul haka annabi Isa haka sauran annabawa gabaki ɗayan su shine anan yace tilka ummatun qad khalat wancanan ka al'umma ce wanda ta riga ta shuɗe laha ma kasabat abinda ta tsururta nata ita za ta moru da shi a Sheikh Muhammad Salihu Zamin yake cewa idan har annabawa waɗanda suke mafusanta Allah Allah ta'ala ce lahaba kasabat abinda suka tsoruta su ne za su girge shi ba za a zuba shi ba a cikin sikerin wani aifa min babi aula wanda ba annabi ba ya zama to abinda ya aikata shi zai girbi kayan shi yadda annabawa suke mafusanta Allah ba za a ce ba a rage musu kayansu na alheri a zuba wa waɗansu ya bayi a zuba wa waɗanda suke farar hula ne to min ba da aula idan ni kai shi mu muka yi aiki na alkhairi ya zama zuwa an saka shi a cikin sikerin ayyukan Allah ya ce wala tusaruna amma kanu ya maruna ba za a tambaye ku ba dangane da abin da su waɗancan jama'ar suka kasance suna aikatawa kamar yadda su ma ba za a yi musu tambaya ba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duka-duka ana ya kamata a ce mun kwana kuma ana ya kamata a ce mun rufe karatu na wannan shekara muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne da taimakonsa ne da kaddarawarsa ne ya ba mu dama tun daga rana ta farko na ramadan da lafiya da komai har muka ga wannan rana ta sha tara ga wannan wata da albarka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima mai girma da ya yi mana ta ganin wannan lokaci sannan kuma muna godiya ga 'yan uwa kwamiti na wannan masallaci mai albarka waɗanda suka yi hoɓɓasa suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa wannan tafsiri ya samu ya yi da jahi ya yi nasara ta hanyar tun kafin ramadan da sauran lokaci mai tsawo aka fara tattaunawa a kan yadda za a gudanar da tafsirin da abubuwan da ya kamata a ce an bukata kwamiti ya yi hoɓɓasa mai girma ya ba da abin da ba a taɓa tunanin za a bada allah ta'ala ya saka musu da alkhairi allah ta'ala ya sa cikin mizanin hasanatu nasu sannan kuma akwai 'yan uwa waɗanda suke kwamiti ne na makaranta su ma sun ba da gudunmuwa tasu ta hanyar wato taimakawa da shawarwari da sauransu kamar yadda kwamiti na masallaci shi ma ya ba da wannan gudunmuwa ta shawarwari da sauransu dukkaninsu allah ta'ala ya saka musu da alkhairi allah ta'ala ya sa cikin mizanin hasanat haka 'yan uwa waɗanda suka bar ayyukansu tun daga fara karatu har zuwa wannan rana da albarka ba wannan majalisin kadai ba suke sharakawa saboda moruwa da lokacinsu su je su saurari abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzanci sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin mizanin hasanatunsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama to sababi ne na tsirarsu wa kiyama muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala abinda muka yi daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
baban su baki suka yi
na'am na'am to shi gina sunan suka gina masallaci
na'am yawa akwai kuma bangare ne da muka yi bantuwa shi ɗan ya mantar da mu mu yi magana a kansu ba akwai ɗan uwa iyayen kwamiti na maliya allah ta'ala ya saka musu da alheri su tun da aka fara tafsiri da kowane lokaci za ka waiwaya ka gansu sun zo su sun bar ayyukansu sun zo su ga gajiya da sauransu amma dai duk da haka sun zo su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi shugaba na kwamiti na maliya ya samu halartowa Allah ta'ala muna yi mai fatan alkhairi Allah ta'ala ya sa cikin mizanin hasanat nasu wannan ayyuka na alkhairi da suke Allah ta'ala ya sa ya zama to sauri da nadirinsu a gobe kiyama na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Domin gaisuwa da fata alƙairi zuwa ga malam. Malamin malam muna so a yi mun bayani akan yadda mutum zai cika zai cika sallar shi idan ya rasa wa an sanar ko uku.
idan ya zama to mutum ya samu sallah tare da limani waɗansu kuma sun kuce mishi ya samu raka a ɗaya ko raka a biyu tare da limani idan ya tashi zai ci koya ya kamata zai yi ƙaba'i ne ko zai yi itimami ne wanda malamai sun yi sabani a kai kuma dukkanin sabaninsu yana komawa ne ƙarƙashin hadisa abu batada wanda yana cikin sayar bukhari da muslim da zana sarrafa wata rana yana sallah sai ya ji hayaniya ta mutane bayan ya gaba sai ya ce masha da ƙwaƙwaru استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما جاء عليه الصلاة والسلام yace musu me yasa na ji hayaniya suka ce gudu ne muka muka iso sallah zala ce kada ku sake yin haka idan za ku zo sallah ku zo a nitse kuna da kamun kai hankalinku a kwance karku zo kuna shisheka abin da kuka riska tare da limamin ku sallace shi abin da ya kubuce muku sai ku tashi ku ciko sai zaman to malamai na musulunci suna da bai mahanga biyu a wannan hadisi dan suna ganin cewa idan a asubur ne aka bar karaka a biyu ka samu rakawai guda biyu na ƙarshe idan ka tashi za ka yi su rakawai nan guda biyu za ka yi su da fatiha fatiha ne kadai saboda wadala cewa ba a fatakun fa'atin itimami da ayi da wannan shine ra'ayi na al-muhaddisuna sannan kuma shine ra'ayi na mazhaba ta Imam Ahli Sunna wal Jama'a Imam Ahmad Allah ta'ala ya ji su da rahama a bangare ne kuma akwai malaman malikiya da waɗansu daga cikin malaman shafi'iyya da ahlaf su kuma suna ganin idan ka zo ka za ka yi ƙaƙawaɗi ne wajen alƙawul za ka yi itimami ne wajen alfi'il wannan shi ne abin da yake sananne a malikiya ƙabar ƙaula wa wani alfi'il kamar da mai muhtasar yake faɗa wato idan ya tashi lokacin da ka tashi abin da alƙawulu ne a faɗa ne ake irin karatu ƙaƙawa'insa za ka yi ramuwa za ka yi irin yadda limami ya yi haka za ka yi kai in magariba ce aka bar ka raka ɗaya in ka tashi za ka ramu shi ne za ka yi karatu a bayyane za a karanta fatiha da sura amma wajen alfi'il aiki bina'insa za ka yi gini za ka yi wajen aiki shi ne tahiyar da ka yi tare da limani ita ce tahiyar ka ta farko zaman tahiyar kenan sai zamanto zaman tahiyar ka na ƙarshe shi ne zaman tahiyar ka na ƙarshe wajen alfi'ilu suka ɗauki hadisin wa ma fatakun fa'atimmu ku cika shi wajen alfilu bina'i ake wajen alƙawar kuma sai a yi kawai saboda ma'aikiya a nesa rasu ya ce fa inda a hadakun idaka na yamma ila salatin ko fi salatin wa fi ruwayatin salli ba a jarakta wa ƙudi ma sababak hadisin abu hurera wanda yana cikin sai musulmi ya ce ka sallaci abin da ka riska tare da libani ka rama abin da ya kubce maka sai zamanto idan aka haɗa ruwayoyin nan guda biyu ijimali wajen alfilu a kawai wajen alƙawar wanda shine abin da malikiya ta tafi a kai a idan ya zamanto ka ɗauki ra'ayi na farko na cewa za ka yi a itimami ne to kada ka a banda an tadda wanda ya ce shi kuma zai yi kawai ne saboda kowanne tun daga alƙurun fadala an samu wannan sabani wanda kuma maganar da ta fi ƙarfi shi ne za ka yi itimami ne da ba ƙawari ba za ka yi Allah ta'ala ya samu dace na'am Salamu alaikum. Malam mace ce ta yi aure da mijinta, su mijina ta yi rasu, sai ta sake yin wani aure. Kuma shi ma sai suke zama zaman su da suka yi duka zama mai kyau suka yi da mijinta. Kuma ta sake wani aure shi ma ga mijinta da sai suka yi zama mai kyau da shi. To ya ne ya kamata ta yi? Wace ce matar shi gidan aljanna kawai?
mace idan ya zamanto tana da fari mazaje guda biyar tara a duniya wata guda sha biyar kuma kowane alhamdulillah kawai tsofai ne rabuwa ce allah ke kawa a yi zama alheri wani mutuwa ce wani rasuwa ce wani wani rabuwa ce to idan suka shiga aljanna mazajen da guda goma ko mazaje biyar ko mazaje sha biyar ita matar wane ce kamar yadda malamai suka yi magana a kai shi ne za ta zama to matar mijinta na ƙarshe ce wanda ta aura daga ƙarshe shi allah ta'ala zai arzuta ta da zama tare da shi shi yasa waɗansu daga cikin mataye za mu ga cewa a zamanin ma'aiki a rayin salatu wa salamu idan mazajensu suka rasu suna kullewa yin aure saboda suna fatan allah ta'ala ya haɗa su da mazajensu a aljanna lokacin ummu salama lokacin da ma'aiki alayhi salatu wasalam ya nema aurenta kafin shi ya nema aurenta abubakar ya nema aurenta amma ta ce ba ta bukatar ta kara ta yi aure saboda tana so su haɗe da mijinta abu salama a aljanna to amma da ma'aiki ya nema aurenta kuma ai sawun jiwa ne ya take na zakara sai ya zama to ta haƙura da wancan zaman ta da wannan zaman ku gane da kyau to idan ya zamanto dukkaninsu sun shiga aljanna za ta zamanto mata ce ga mijinta na ƙarshe wannan shi ne ra'ayin da ya fi ƙarfi kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun kawo shi musamman malaman fiye cikin hashiyatu sabti ya tattauna akan wannan matsala waɗansu na ganin cewa za a diba wanda ya fi daraja ne a cikinsu ya akwai limami to sai ya zama limamin da shi ne mijinta a cikin aljanna sawa'a shi ne na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na ƙarshe inda akwai limami wanda ya fi daraja a wajen allah to shi ne ya zama mijinta saboda ita ma a karrama ta to amma da yawancin malamai sun tafi akan cewa mata shi mijinta na ƙarshe shi ne mijinta a aljanna na'am Assalamu alaikum. Malam yanzu mutum idan ya zo yayi ya zo ya isko ana sallah na'am kuma cikin sallah akwai aka samu kalma Hmm.
ta kabu. To shi ko bai samu wani sallah ko ba ya ne zai.
ai kabuli ba ta da matsala kabuli za ka yi sujada ne tare da limami idan ya zama to mutum ya samu raka ɗaya tare da limami ko sama da raka ɗaya idan kabuli ta kama limami ko da baya nan kabulin ta kama limami ta kama shi wannan shi ne sananne a lokacin da limami zai yi kabuli za ka yi tare da shi bayan ya ɗau- ya ɗago da kabuli ya sallame kuma sai ka miƙe ka ciko abin da ya maka saura na sallah sai kuma ka sallame wannan shi ne abin da eh, malamai suka fada idan ba a dace kuma za ka jinkirta ta sai bayan ka gama sallah sai ka yi ta wallahu alam
Assalamu alaikum.
na'am Malam yanzu mun biyu da ke zaune tare da ni da abokina.
Mm.
sai muka zauna sai ni ke gaya aibin shi da ni ga aibin shi sai wasu abokan mu suka je suka gaya mishi shi ma sai ga aibin mu aibin na sai aka gaya mu sai na tare da ni shiga waya ni na ce na yayi ni shiga waya sai shi kuma na ce ɗan ta kuma ni na shiga waya sai na ta yi ni ne na shiga waya albarkacin wani watan na ramadan sai ce ko ni ne ramadan zai yare
Ah, abin da ya faru shi ne jiba ce kuka yi shi ya yi jibar ka kai kai jifar- jibar shi wanda ba ce alaihi salatu wasalam ya tambaye sabai ce a tattara mana jiba ƙwano Allahu wa rasuluhu alam qala dhikruka akhaka bima yakrah qala ya rasulullah wa in kana fi akhi ma qul qala wa in kana fi ma taqulu fa in tawta wa in lam yakun fi fa qad bahata hadith Abu Hurairah wanda da cikin sayyid Muslim wadana salama ya ce kun san kome ake ce wa giba ce shi ne sabai suka ce Allah da manzon shi suka fi kowa sani ya ce shi ne ka ambaci dan uwanka da aibin da yake tattare da shi sai wani ya ce ya rasu Allah in wannan aibin da na ambaci dan uwana da shi akwai shi a tattare da shi irin marawaci ne sai da cewa na marawaci ne ko kuma irin bagare shi ne da cewa na bagare shi ne ko kuma na ce na san wani azalimi da cewa na azalimi ne ba za na ce in aibin akwai shi a tattare da shi kayan da shi saboda musulmi dan uwan musulmi da kuma abin da ya shafi musulunci shine addinin nasiha ka same shi ka gaya mai to a lokacin da kai da shi sai wani cikin annabi bai ya tashi ya zai gaya mishi gashi ba da yayi da kai ya ce kai marowaci ne kaza kaza ne shi ma ne ba wata halayya taka kai ma in ka zauna kai ma fesal ne kana share karya ya ce to ai shi ne dama damar wace ne dukiya ta ce na hana to ai shi kuma kare shi ne za ku yi yara da shi goma to wala duka tara na kariya ce yake maka kuma ku haka ya faɗa gaskiya ne to daga ƙarshe sai kaga abu ya maka ciwo kai ka ce ka yahe mishi saboda abin da a dai gyara wa juna sai ka je ka same shi kuma ya ce ko kai ne rababara nan ba zai yashe maka ba kai ka sauke daga wuyanka ka sauke daga wuyanka ka je ka nemi yashe shi in kace ka yashe mishi shi ke rafa alhamdu da ba abin da ake bukata kai ka yashe ba dan uwanka sawa shi ya yashe maka ko bai yashe maka ba inda kai ka ce ka yashe mishi Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma sai ya yashe maka abin da yake tsakankanin ka da shi Allah ta'ala ya sa mu dace na'am Assalamu alaikum. Malam mutum ne ya zo ya samu sallar yamani sai ya koma gida sai ya kwana bai samu sallar asuba ba.
Mm.
To ya matsayin shi?
da kyauta ba kiyamulaili tana da muhimmanci amma sallar farilla ta fi ta muhimmanci duk yadda kiyamulaili ta kai ga muhimmanci kamar yadda ajiya mu kai magana kada ta hana mutum ya yi sallar farilla kada ta hana mutum ya zo sallar asuba kuma mun kawo hadisai kusan guda biyu da na Usman da Affan wanda yana cikin sayo Muslim da na Jundub ibn Abdullah al-Bajali wanda yana cikin Muslim da kuma Muslim da Imam Ahmad akan a zaburarwa wajen sallar asubahi ga kuma hadisin abu huraira wanda yana cikin sahihaini da sauran hadisai wanda suke magana akan farala ta sallar asuba da sallar isha'i na'am Assalamu alaikum. Malam ya halitta na zo na iske kuma yana sallar asuba ni in ce sai na ɗana yana fita.
bai halitta ba idan aka zo ka shigo masallaci limami za a tada ikama ba ma an shiga sallar ba za a tada ikama ba ba a fara wata sallar in kana cikin yi da ka yi raka a ɗaya kana cikin ta biyu limami ya mutu wannan ba wai fara ba ce kai za ka karo raka a ɗaya ne sai ka sallar amma ana cikin sallah ka shigo saboda ka san limamin yana tsawaita raka ta farko ka yi raka ta alfajir wannan bai dace ba a ba a kiyaye salatu wasalam ya ce idan wa kimanta salatu fala salati da maktuba hadisin abdullahi bin malik ibn buhaina wanda yana cikin sayyid bukhari da muslim ta rana ba yake alayhi salatu wassalam ya ga wani cikin sabon shi yayin sallah raka'a biyu kafin asuba sai ya shiga yin sallar asuba tare da baki ba za na ce da shi asuba arba asuba raka'a hudu ce da haka idan aka shigo ka shigo masallaci ana sallah ka shiga ayi sallah tare da kai bayan an gama kayi azkaru sai ka tashi kayi kamar yadda wannan ra'ayi ne da wadansu daga cikin malamai halarci yin raka'atar fajr bayan an yi sallar asuba karama ta kai kai ta wadansu kuma suna ganin cewa ka hakura har rana ta fito sai karama ta a sheikh abdul aziz ibn abdullah ibn baz cikin littafin sa tufatul ikhwan tufatul ikhwan ya ga wadannan ra'ayi duka guda biyu kuma ya ce shi yana ganin mutum ya hakuri har rana ta fito da yana haka hadisin abdullah ibn sarjis wanda da cikin sayo muslim madana ce ya fara da an yi salata ne ta data بأبي صلاتك وحدك أن بصلاتك معنا نعم
Ubangiji Allah ya ƙara ma rayuwar malam albarka. Malam mun amfani da ku falala game da wannan wata na kyamalai, falalar kyamalai. To, malam yanzu muka yi haƙuri da kwana da rana ta fito, da ta fito mun gode, mun gode malam. to yanzu ya za mu mu ƙari kanmu da biya da taɗewa game da wannan kwanaki masu albarka.
Mala yana tafiya da da abin da ya shafi riya da sauransu. Bawa Allah musulmi a kullum ya dinga ƙoƙari ikhlasi cikin ayyukan shi. Ya dinga ikhlasi cikin ayyukan shi, ya dinga halartawa cewa mutane ba su ne za su baka lada ba. Allah tabaraka wa ta'ala shine mai bada lada. wannan shi zai sa maka wanda ya ganka bai ganka ba wannan na ya toro ka ba zai cutar da kai ba matakar Allah ta'ala ya ga aikin da kai a shi ne da ba wanda kake so ya gani sannan kuma bawa ba abin da zai yi ta addu'a Allah ta'ala ya arzuta shi da ikhlasi a sujada kake kace Allahumma arzuqni ikhlasa fil qawli wal amal magana aikinka da maganganunka duka ya zama to kana yin su ne dan Allah haka a ƙarshen dare ne ka roƙi Allah Allah ya arzuta ka ikhlasi Allah ta'ala ya nisantar da kai da gariya daga sauran abubuwan da suke lalata aiki wannan shi zai sa ya zamanto bawa Allah ta'ala ya mai katanga da ƙarfi da dariya Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya shi ibadu na'am
assalamu alaikum malami ne ne malamin hasada yake kawo yake kawo hasada wace ce hasada babba ko kuma wani hasadodi ne suka halitta wani hasadodi ne suka bar matsala wannan a yi lakta ce guda lakta wannan tambaya ce kuma ina gani kusan za mu minti goma muna amsa ta sai dai mu yi abin a sama minti daya sekundi talatin Allah mai albarka a bangaren abin da ya shafi abin da yake kawo hasada shine raina ni'imar da Allah ta'ala ya ba lokacin da ka raina ni'imar da Allah ya maka ka ga ni'imar wani wanda shi yake janyo wa hasada Allah ta'ala bai hana ka ci ba bai hana ka sha ba bai hana ka gurin kwana ba amma ka ga wani ya fi ka abinci mai daɗi ya fi ka abin sha mai daɗi ya fi ka kaya mai daɗi ya fi ka abin hawa mai daɗi sai ka dinga cin dindindiya ka dinga cewa ya ne aka yi wancan wani ka fi shi karatu ka fi shi kaza ka fi shi kaza amma kuma Allah ya ba shi kaza ka dinga ganin cewa Allah ma ya kuskure wajen da ya ɗaukaka wani a kanka wanda ganin ni'imar da Allah ya maka ka kallaci cewa a cikinku da kuka tashi kuna yara akwai wanda a yanzu ko tirar shinkafa ɗaya ba shi da amma kai Allah ya hore maka baka taɓa zuwa wajen wani baka ce ya baka asalin ba sai dai kai ka ɗauka ka bada kar ka kallaci na sama da kai maza da salma ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tanzuru ni'matan lahi kula ka kallon na ƙasa da ku a ɓangaren duniya a kullum ta daga daga kallon na sama da wannan shi ne mafi dacewa wajen ba za ka rena ni'imar da Allah ya maka ba amma kullum in za ka dinga kallon na sama da kai kullum za ka dinga rena kanka dan karamin gatarin ka ya fi sare ka bani babban abin da yake janyo wa hasada shine ni'imar da Allah ta'ala ya maka kai ka rena ta amma in ya zama to kana tutiya da ni'imar da Allah ya maka Allah ya rufa maka asiri ya barka lafiya kana Allah ta'ala ya barka a zaune a guri na aminci baka da matsala da makwabtanka baka da matsala da iyayenka baka da matsaloli kaza wanda wannan da kake ganin cewa yana da kai ni'ima kai a ganin ka wannan ni'ima ce shi inda a ce zai samu yanayin da kake ciki wallahi zai gode wa Allah amma kuma duk da haka kare da wannan ni'imar da kake ciki ta kwanciyar hankali da zaman lafiya da iyayenka da makwabta da sauransu kana kallon dole baka da mota Allah ya baiwa da mota sai ka bai hasada shi kuma kullum sai Allah ta'ala ya ƙara rufa mai asiri ya kamata mu kula da kyau hasada aibu ce mai girma hadisin zamra ibn sa'alaba ya tabbatar da cewa madala ce la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahasan mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matakar ba su yi wa junan su hasada ba Allah ya bai wa kuɗi sai in tashi murna Allah ta'ala ya kiyaye mai wannan dukiyar tashi Allah ta'ala ya bashi damar kashe ta cikin hanyar da ta dace addu'ar da zaka mai kai ma mala'ika zai maka addu'a Allah ya baka irin tashi kuma kai ma Allah ya baka damar ka kashe ta hanyar da ta dace Allah ya bai wa da ilimi kamar addu'a Allah ya tsare mai ya bashi damar yin aiki da shi kuma kai ma kai ta roƙon Allah Allah ya baka ilimi mai albarka Allah ya bai wa da kwanciyar hankali kai ta mai addu'a Allah ya dawwamar mai da wannan kwanciyar hankali wannan shi zai sa kai ma Allah ya kama kwanciyar hankali sannan kuma hasada da ta halatta shi da jibda ake ce mata irin kaga wani a cikin ni'ima mai dukiya ne yana aikin Allah da dukiyarsa ka yi fatan Allah ya dawamar mai da tashi kuma kai ba Allah ya baka irin dukiyarsa saboda ka san ta hanya mai kyau ya neme ta kuma yana kashe ta ta hanyar da ta dace wannan ya halatta ga mai da madana sun bai fada sai kuma na biyu shine mutumin da Allah ta'ala ya ba shi alqur'ani yake kokarin karantar da shi yake fama dari bisa dari kuma yake yi dan Allah to wannan shi ma babu laifi mutum yayi kokari ya yi addu'a Allah ya ba shi irin wannan matsayi na wannan malami na'am
Assalamu alaikum malam. Malam sallar asuba da kuka yi bayani kan falalar azkar yanka mutum yana iya zuwa gida ya azkar.
A a gida a masallaci ake idan mutum ya yi sallar asuba ya zauna madala ta cikin maka'ada ya zukuru da ta'ala sannan ya zauna yana ta ambatan Allah a nan masallacin sai da illar lura ce za ta fitar da shi idan larura ce kuma shi abdurratu tulul ma'azurat amma dai abin da ya dace shi ne ya zauna a masallaci idan ya tafi gida saboda wata larura na Allah ko saboda tsohon shi ko tsohon shi akwai wani aiki da sai ya je zai yi su kuma yana cikin yana azkar babu da shi amma dai yadda shari'a ta tabbatar shi ne a masallaci na'am
Assalamu alaikum. Malam alqur'ani ko so shi ake ko ku sayan shi ne ake.
barakallahu fi wannan tambayar da ma da samu ta alqur'ani in kace na fanso qur'ani na so shi ko wanda ya halatta ba wai a aibu ba ne sayan ƙur'ani da ake zuwa a yi shi mutum ya sa abin da ya so shi ne littafin ya so ba wai zancen allah ba ne ya so zancen allah ba za ka iya sayan shi da dukiya ba yawwara ƙur'ani shi ne in ka ce ka siyo babu laifi wajen da ka ce na siyo ƙur'ani in ka ce na fanso babu laifi shi ma da ka ce ka fanso wani ya ce ya sai da ƙur'ani shi da ka tamanin sai wani ya ce mace bari gyara maka lafazin ka ka ce ka fansa ta yi na sai da shi mutu da mutu babu laifi na
Malam kan zakar guru Na'am.
yaya ake yi damu namiji yaya ake yi damu mace.
duka ɗaya ne ana huda wa kowanne hudu hudu ne ci a ɗaya kamar yadda ba yake alaihi salatu wasalam ya farfata ta a cikin hadisi abdullahi dan umar wanda yana cikin sahihai a nan ya kamata mu kwana lokaci ya tafi sosai za mu bai wa imamu shugaba ya bayani a
Malam za ku gaito da kotun masallaci sun su sire su ne sai gani.
lasmalala Malam Usman da ya ta.
yawa na akwai baban baban malam usman Ah, akwai baban a sheikh malam nadir wanda ya yi tafsiri bara wanda allah subhanahu wa ta'ala ne kaddara za su zo ba sun yi faɗi za su zo su amma baki suka yi musu zo ba to akwai ɗan uwa baban allah ta'ala ya ƙara mai lafiya a sheikh imam usman za su zo su yi mana jawabi kuma sai su rufe mana da addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum
baba baba sannun ku dai baba alaikum salam ina yin ku amu lafiya ko ya kokari ya kwana biyu alhamdulillah to masha Allah bismillah na'am to masha Allah yawwa
بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni kamar yadda kun kaji mala ya ambata na cewa tana da ɗaya da baban ba shehin nan ba ya kuwa wannan mahalli na ɗimbin karatun da aka kai wannan wani ba ya ambata na wani kuma sannan abu na farko ina ba da ma'a da dare da murya kula ne a cikin da ke kusan ba a kai mura da Allah ya haƙuri wato abin da za a ambata muku wanga unguwa ko in ce maka wanga gari ko kuma in ce ma ƙasarmu ta Nijar ko kuma in ce ma Afirka ɗin samun irin waɗanda maluma to alama ce ta muna samun albarka wadda har in muna kulawa da irin wannan to in Allah ya yarda za mu shiga cikin wani alkhairin da muka ba taɓa sanin da shi ba bayan da za a yi arzikin karatu ya samu in dai yana tahiya ana tahiya shi da da kyau to akwai ɗimbin alkhairi tare da al'amari wala Allah ko mu kai ciki inda za a kai da alkhairin ko kuma mu kai ba Allah shi haɗa mu dai da alkhairin mu mu tafi tare da shi ko ba haka ba shi ne idan ka tafi lahira tare da Allah ya yafe maka ya gafarta maka ya gama komi to samun irin waɗanda malamai ba lokacin da zan ɗiba wasu a bayanai irin nasu in faɗi ba wai yana da nake gani ba wannan ba ba ya- ba dan yana nan ba Allah ya sani da nan da can inda duk muke muna yin magana shi don sani dan dai Allah yana arzuta jama'a da irin waɗanda mutanen wallahi wannan bayan Allah suna tare da alkhairi sai in su suka yi suna cikin shi tabbas suna tare da alkhairi idan sun mai da gaba wajen shi sun shiga wannan kogin to sun shiga jirgin Allah da nuna ma'ana sun shiga cikin tura in Allah ya yi ta haka abin da kaɗai za a ambata abin da ake ambata mana cikin wannan masallaci da sauran eh, eh, al'amuran karantarwa da ake yi to Allah Ubangiji ya sa muna alkhairi cikin shi Allah ya sa muna zuwa muna koyi ko muna saurari muna yi don Allah da kuma nihin Allah shi haɗa mu da alkhairi wannan shi ne abin da zan iya ambata min cikin irin wannan wato yau ne a batun tasha wurin karatu eh, malamin ambata mana cewa yau ana rini karatu wannan masallaci to bai gani da wuri ba da ya gani da wuri wataƙila akwai wasu jama'ar da sun yi bukatar su a bara sun rinka halartarwa lokacin da malam yana tattaɓa karatu nan kamin allah shi kawo malam aka ce malam nazir ya zo ya ɗan yi ƙoƙari ya soma kamin allah shi kawo wannan malam kuma haka ba to irin wannan jama'a ba su san da yau ne za a yi wannan karatu ba mu dai ba ranar rinka halartuwa bakin gwargwado ko ba haka ba to wannan halartuwa har allah ya sa an karbi karatu muna halartuwa to bana sai aka samu ɗan akasi can da ake karatu yanzu haka malam bai san ma na yi wani wajen ba saboda abin da malam naziri ya ambata malam abubakar ibrahim sai yi na yi wani wajen ba ba wai wani abu muke yi ba can a can na sannan da muke muna sauraren ko ba haka ko ba ilimi ne da mu muna kai saurari muna so Allah ya taimake mu abinda an ka faɗi kamar yadda ake faɗi nan mu rike mu yi aiki da shi wanda ma ba mu iya yin aiki da shi Allah ya sani zai ba mu lada ba mu iya yin aiki da shi ba zai ba mu lada domin Allah adali Allah madaukakin sarki yana duba zuciyarka me kake yi tsakaninka da Allah kake yi to yana ba ka lada kan wannan wannan ni muke nema amma ba karatu ne ba da ko ba haka ba ta haka a takaice dai abin da zan nuna mana ubangiji Allah ya sanya albarka cikin wannan karatu wannan masallaci da aka asasa don karatu a sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin yaya za a yi abota musu to Allah ubangiji ya ƙara asasa wannan gurin Allah ya ƙara ɗaukaka shi kuma jama'a da ke halartowa ku saurari wannan tare da malam Allah ba da ƙarfin gwiwa cikin Ramadan da ma ba Ramadanin ba kowane lokaci a so da wannan na ji daɗi da daga ƙarshen karatun nan a zo malam da tambayoyi sosai domin da gaba tambayoyi to alama ba a gane abin da ake yi ke amma da ka ji tambaya to ana gane wasu abubuwa ke na ya an faɗa ma uku ka ci sakamance guda ko biyu to bari ka so ka tambaya ka san kakani abu ya ka riƙe kwaɗayin wannan shi ke sa yawan ta Allah shi taimaka ubangiji Allah shi sa alkhairi jama'a da sun ka halarto ko masu halartowa wanda wuri Allah ya sa muna zuwa don Allah kuma Allah shi haɗa mu da abin da muke nema na alkhairi duniya da lahira sannan alkhairi da yake cikin watan nan Ramadan Allah ubangiji ya haɗa mu da shi duk shari da muke gudu a rayuwarmu Allah ya tsare mai shiga tsakanin mu da shi sannan ƙasar nan tana bukata addu'a yanzu za a shiga wani yanayi na kiyaman laifi da tsarnin roƙon Allah kuma sannan lokaci ne na roƙon Allah ko ba haka ba kana gidanka ne kana masallacin ka roƙi Allah tun da Allah ya ce a roƙe shi dai mai karɓawa ne ko ba haka ba ƙasar nan tana bukata addu'a ubangiji Allah ya zama mana da ita lafiya shugabannin ƙasar nan Allah shi taimake su da adalci su yi adalci ga bayan Allah talakawarsu. Ubangiji Allah kuma ya ɗaukaka Nijar ɗinnan ya baiwa Nijar ɗinnan nasarar da wanda duk iya tunaninmu ma ba mai zatowa ga alama da kwai irin wannan alamomin muna fata in mun tsaya ga Allah tsakani da Allah muna roƙon Allah za a cimma irin wannan Allah shi tarke mu da dai Allahumma izza islam wal muslimin wa adalla shirka wal mushrikin Allahumma dabbir a'da'aka ala الدين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم دمر اعداءك اعداءنا اللهم انصر الموحدين اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا ذا الجلال والاكرام يا مجيب الدعوه الداعي الى دعاءنا الله اللهم ربنا اننا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين ربنا لا تجعلنا من الفاسقين ربنا لا تجعلنا من الجاهلين ربنا لا تجعلنا من الكاذبين ربنا لا تجعلنا من المنافقين في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا اجعلنا من المؤمنين ربنا اجعلنا من الموحدين ربنا اجعلنا من المتقين ربنا اجعلنا من المكرمين ربنا اجعلنا من المشاهدين في سبيل الله في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
Baba. Baba sannu. Baba ina wani so magana ko Allah dai dai kadara ina yin kuli shi muku albarka. Ina raba Allah ya ta hakuri. Kai kai kai babu kai kai babu kala ce koyi baba. Babu ko hakuri Allah shi albarka. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ba mu sai. Ba mu sai wallahi na san kira. Nace nace kala ce kun rabu ka wani. Mi da da wallahi na san kira. Allah kai. Ai ban ta so ai. Da naga ku zo da kula ne. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. da shi ala wasu lantarki da na ce muku da ba an gaya mala ibrahim na ya tsammanin zai zo da abinci na shi mashi magana wala to ne kuku zama hula sai daga kala cira kuka Allah ya ce a a a dai kawai da Allah dai za haka ke ni na wanda ya ce ga sai ne su ce mun gan shi wallahi wallahi tallahi mun gan su ba ai to ai mun gan su ba a ga shi ba ba ina wani ku yana ya mun ga ba Allah zaka muku da dai sai kun zaka muku da dai insha Allah muna godiya muna godiya muna godiya ka muku da Allah zaka muku da dai Allah ka rufa muna godiya muna godiya Yace daren yau yana fara iya ittikafi ya tsina.
na'am Ka daren yau yana iya suma ga ittikafi.
yau a sai gobe in dai goma ta karshe ce za a yi ba Eh, insha Allah insha Allah gobe ya kamata a je an tafi Eh, dab da rana za ta fada an kore kore eh, kore kore eh, kore kore alhamdulillah wallahi ba mun ganku ba mun ga ba ba yana da wallahi ni ba ni ba ban gaishe a ku ne ban gani bane A, a, ni- ni ban san eh, shi.
a zo ai zo malam suru na san kai na san Wani kun ya zo kwana kwana nike Allah ne ke mike ni da gidi nake wallahi sai dai Wallahi, wallahi.
wallahi sai da ta ga malam ibrahim Allah ya ce mu a a wallahi kwana ai nike mu komiti da bai zo da an dan zuwa ka da na Ah, ai bai kamata mu sai na tsaya da kuma wannan sai komiti sai komiti ai an kagare komi a ba gare a ba ya gare wala ba gare ba kai wannan ai ya kamata a ce mun kira wani daga ciki a na ya doi masha Allah wala ba mun gansu ba Eh.
Eh, da a ce suna da aida mata kakari ne tun da na ji dai kwana ba rikin kwana Eh.
amma ranar da na zo kawai daga ina jeje ina Eh.
na yi ta gida to yanzu baba ya mu lelu gobe in muka yi sallar isha sai mu faɗi lokacin da ya kamata a haro Eh.
ƙarfe ɗaya suke fara da bara ko zai ba da ya da da yau mu zaka ta ƙarfe ɗaya a zaka ta ƙarfe a ɗaya yi kawo awa uku ke ne sai hudu Mm, mm.
don ka koma Eh, akwai kwarai sahaba ne ya waki yau a ci haro zan gama wanda ya zo ya zo wanda ya ce kaso kaso su basi basi jaran sallah gaskiya sai a fara da 19 da 20 da ra'ishin ba Ai, gobe.
Eh, gobe gobe isha.
da daren sallah ba za a yi ba masha Allah masha Allah magani yau bai bai ashan mana da yata ai mun lura ba assalamu alaikum Allah kana da barka muna godiya muna godiya muna godiya Allah saka muku da leni insha Allah muna godiya sosai muna godiya muna godiya yau bai ashan ya da kun gaya mu kuma mu yi ba bai a a yau ai na sai gobe za a fara eh wai da kun gaya mana tinja kun ce yau za a fara saba yau ma sai mu ce to za a fara eh da sai a fara tare da su shi kuma tsarin da ya shiga Eh, babu kudi Allah ƙara ba su muna godiya sosai muna godiya a gada musu ba jiya Eh, Allah amsa mana eh, Allah amsa mana mutum mai ba zo da shi ko kwana a gaida mana shi da da to malamai mai gida na azara da ko ga kwata kwata a kana a karbi kana da kana eh mai gida na kenan eh wala ba kama hanyar assalamu alaikum mai gida na wala wala mai gida na wuni abu lafiya ko an sha ruwa lafiya ko ya hidima kuma Allah kara albarka Allah kara albarka lafiya karo alhamdulillah mai gida na ya kokari alhamdulillah alhamdulillah amin da rabbal alamin Allah ƙara albarka, Allah ƙara albarka, Allah ƙara albarka. Muna godiya, muna godiya sosai wallahi, muna godiya. Allah ƙara rufa asiri. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Muna godiya sosai, muna godiya, muna godiya. Al-Imam shugaba. Al-Imam Ibrahim. Ina wuni?
wallahi wallahi ke ga da muka ala yana cikin su da suka kira ni Allah.
ko ne ka san kira Allah su a kowa halin su Allahu akbar.
wallahi suka ce mana baki suka yi za su zuwa gida Allahu akbar. Allahu ya akbar.
kawo ka da mazauci Babu komi, babu Da Allah ba komi.
ku.
Eh, ta yi eh, yanzu malam shugaba ya gamu.
suka ce Ko da Allah malam ku ne ko gamu? Eh malam musun ne ga mun kware kware babu kai kai kai kai kai kai a kai kai kai kai kai kai kai kai ai babu komai wallahi babu komai za ta mala kokari mala al-imam shugaba ashara ala mala al-imam shugaba mala kokari ha mala Allah kara sa albarka Allah kara albarka mala albarka Allah sa Allah kara albarka Allah kara albarka Allah kara albarka adala imamul larabawa imamul larabawa eh malaka wanda ai inda a jigaro ne ko wala malaka wala to ni da zu kenan ba ne motsa ko kenan ba ne motsa ko eh na mala musa sai amal halifa sai gobe ha sai dai amal halifa insha yanzu malam ibrahim yanzu yaushe za za mu je wajen tsoho wayan baba a'a wallahi wallahi ai wallahi ai ka su buku yawa
wa alaikum salam na aka yi yanzu na shirya ana iya
ga ko i babu le babu le eh i babu le yanzu in aka je a- a- sahaba ne yi sahaba masha Allah kenan ai su program din a hannun su ne ke ko Mm, kenan in sun ce tun daga yau mutum zai shiga babu laifin mutum ya je ya shiga Mm, mutum ya je ya shiga kwarai kwarai kwarai Allah kara albarka Allah kara albarka Allah kara albarka muna godiya kenan sai in an san koko eh ya Allah kara albarka Allah kara albarka Allah kara albarka muna godiya sosai muna godiya imam shugaba muke godiya Allah godiya ba ni ba imam shugaba akai ba abin magana ta a'a ta wajen eh eh na haska muku so guda uku.
gaskiya ne da za a ba gaskiya so guda ɗaya lakan ko su biyu a wai ko dai su go to
ni dai ba ba za ku yi ba haba ba ku a ibrahim shi ba ibrahim shi ya shi shi za ku ala ala kama za mu maka kamera da su maka kamera
to ni zai mata dan mata ta
to ai babu lahi in saka in saka wannan ina kuka ba yana sa shi ba a ku saka hau sai sun sa
i mai kyau ha mai kyau za ka wanda za su yi ne
malam musul don haji malam musul tafsiri na uku kada
ba su cire tilan nan wace a dai kika kai ba
to to wani san da wata